اللهم صل على سيدنا محمد الفاتحة أغلق ولكاتبها سبقنا بالحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على هادي أكبر إنسان عزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله على آل سيدنا الطاهرين آه yau ma cikin ikon Allah mun sake dawa don ci gaba da wannan shiri namu na wato karatu a cikin littafin shiriniya wanda za mu tashi a yau a baitin da yake cewa fa'atni alaihi bis saha'i wa bil haya wa bis sabr yawm al ba'th in kunta musliman yace fa'atni alaihi kai kirari ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bis saha'i kace mai yawan kyauta ne wa bil haya kace mai yawan kunya wa bis sabari kace manzo Allah ne tsantsar hakuri ne yawmal ba'ath a lokacin ya in kunta musulmi ya in yabo zaka yawon yabo zai ta yabo annabi Muhammad bi haqqi wa qul fihi wa la taktamun hiya yace bi haqqi ka faɗa da gaskiya fihi a cikin lamarin manzon Allah wa la taktamun ya karka ji tsoron mai juyawa ya juya ya tajar bazulun ka ce manzo Allah mai kyauta ne mai badawa ne ala jadbun ba fako a wajen manzon Allah ba fako idza bakilal haya lokacin da ruwan sama yayi ruwa wajen zubowa bai bada ba an zo wajen manzon Allah sai a samu malazun manzo Allah ko mafaka ne ala kawkun babu tsoro idza sammama al'adbu idan wato kan sakali idan aka zare kan sakali sayyidina ali yana faɗi yake ta hadda jarumtar namunan da ake faɗa yace idan ya je ya yace muna dawowa bayan manzon Allah shi yayi gaba kuma in za a je yaki ba a yadda a hau wato alfadari amma shi yana hawa abin da yasa ba a hawa alfadari shi yanzu doki idan waje ya yi waje ya yi waje ya yi waje ya ga masifa ta yi masifa waje ya kirki yana gudu yana gudu zai gudu da ko ba ka yi yan gudu suke to amma shi alfadari kuma hira ake yana nan a kafi a inda yake shi sama ba a hawansa ba a hawansa a hawansa gashi ba gudu sosai sannan kuma ba zai ma gudun ba duk bala'in ba zai gudun shi sa ba a amma shi zai hau ya ce lahul kadabul ma'alumin fil ba'ati wan nada Allah yana da gabaci sananne fil ba'ati a wajen yaƙi wanda za ta kyauta yana da gabaci ma'ana ya yi gabaci kowa yana da shugabanci fitaccen shugabanci a wajen yaƙi da kuma kyauta. Faƙar wa bal alaƙa wasu tsalamar ita hakika ya wato ‘yanta wuyaye, ya ‘yanta bayi da yawa wasu tsalamar ida ya kuma tumfuke ya kashe wato makiya. Fafi kulle kawai jumlatul balagal mada, fawafin ko nurin zawahiru huda. Fala hadu yukfa wala nuruhu yakafu. Yace wa fi kulli kayin jumlatan balagal mada. a kowane irin aikin alkhairi jumlatan gaba ɗaya balagal madamin za Allah ya kai matuƙa matuƙa yanzu in ka ɗauko ƙanƙan da kayi in ka ɗauko ƙanƙan da kayi ka duba shugaba da sanar duniya amma yanzu ka ɗauki irin shugabanninmu a kowanne ko me za ka bari bari hau da shi ba jaki ko me za ka mashi bari hauja ki ba gane ce aiki girman ka aiki shi babban sai a kai hauja ki a ga ya kaskanta ya walakanta to shi kuma sai a hauja ki sallallahu alaihi wasallam to shi ne saboda haka a kowane irin aikin alkhairi zalahai da ya kai matuƙa bawatinuhu nurun ba'inin manzan Allah haske ne zawahiruhu huda zahirinsa kuma shari'a ce saboda haka fala hadiyu ya kafa shiriyar ta ba ta ya ga tanan ta zo mana kuma tana ta yin gaba tana ta yin gaba ta yi gaba wala nuhu yakab haskensa kuma baya bishiya hasken baya mutuwa yana nan ko ina yana zagawa sallallahu alaihi wasallam lahu khuluqun azmun wa birrun wa uslatun lala yana da tafi'u masu daɗi masu zaƙi an ce sahabbai duk da suke gaban manzon Allah saboda can ɗabi'ar manzon Allah kowa sai ya ga kamar shi manzon Allah ya fiye da kowa iya zaman tafiya iya zaman tafiya ta rana daga cikin matan nasu ne suka tambaye shi mukan a cikin wacce ka fi so ne amma matan biyu ne suka tambaye shi kenan sai ki to kun san ni ba na yin abuna da koyi koyi ku bari sai ran da aka haɗu a kai gida kowa na nan sai ku tambaye suka ce to shi ke to za a haɗu ne ba a haɗu ba za a haɗu ne ba a haɗu ba sai bi ɗakin kowace sai ba ta dinare ne ko dirhami na manta amma irin kuɗin sai na wancan lokacin sai shi kenan sai ce zai ba ta sai to ga shi ajiye mini amma kar ya gaya kowa shi kenan wannan ma ya ba ta duk ya zaga su kowace ba ta ajiyar kuɗin ka amma kar ta ba kowa kar ta gaya kowa shi kenan ana nan ana nan ranar sai aka gamu kuka yauwa yau ga an haɗu ya rasu kowa na nan yau dama ka ce za ka mana bayani wacce ka fito a cikin mu saboda iya zaman da kewa sa bala sun laga gane wacce ce ya fito sallallahu alaihi wasallam shi kenan sai sai ce to ba ko mai zan gaya mu wacce na fito a cikin ku ita ce wacce na ba ta ajiyan bandala din eh wanda na ba ta ajiyan kuɗi kaza din ita na fito sai ko ta ji daɗi a cikin ranta cewa ita aka fito. Ha, ko ta gaba a jan mandala, aka ce kuma ka tafiya kuwa. Shi kenan kowace sun ji daɗi a ranta. Ana nan ana nan bayan ya yi wa fati. Allah ya sulai ya rasu an samu ɗan watanni wata sun haɗu a tsakar gida. sun haɗu shi kenan sai ɗaya daga cikin su take cewa kun ga fa magana da manzo Allah ya sallallahu alaihi wasallam cewa nawa ce ni bai so suka ce me yasa ai ni ne ba a jiyan maza dai ni ma ba ni Allah ji ai ni ma ba ni suka gane shi da ba na yi kar wanda shi ba daidai ba a da ƙara mana soyayya ya ce wa birru da kuma nagarta yana ɗabi'u masu zaki masu daɗi wa birru da kuma nagarta wato kyautai yana da alkhairi wa wasilatu da wato kuma wato a sada zumunta Allahu alaihi wasallam sada zumunta wa sabrun da kuma haƙuri ala jahalul juhuli a bisa jahilcin mai yawan jahilci wa muhulatin da kuma wato jinkiri yana jin abubuwa a hankali a hankali a hankali a hankali haka aka kwace shekara goma sha uku a nan makka nan ba kwabar da ba a masa ba ba wahal da shi da ba a yi duk yana ta haƙuri wa mula yana ta haƙuri ba masjidil kafiri na ko Allah ya ce masa ba masjidil kafiri an bil humruwa ita haka aka kwace shekara sha uku ba jafa'in da ba masa ba. Wa wajahun, Allah yana da fuska, kama la harin da badar jimlatin, kaman in wata ta haska ta cika gaba ɗayansa. Bahim ya ce manzo Allah mai yawan kurjini, yasa aka ce mata sun ga annabi suka ta yayyanke hannayensu. sai dan Aisha take cewa wallahi da kai suka gani wa innan matan da wuyan su za su dinga yin to shine wasu ran an tambayi abin nan wani daga cikin sahabbai irin kyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita akwai abin da yake faruwa a kyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ce shi kyansa an gaure wannan kyauɗi ne da kwarjini sai zan to mazan ma tsoron ganin ta suke ballan tana mata mazan ma da kana kallon sa da ya ji ya kalle ka kike sai ka sun kai da kayan sai wani kurji yace bahiyun wato kasibul haywani yawan farjini mahi muhibun wato wato ne kyakkyawan gaske lam tu ainihu muqlatun wata idaniya ba ta taba kallon ta ba minan nasu na mutane illa shabbahar hubu wal hubu sai soyayya da kuma tsoro ya lullube ta da kare zaka ji kana son shi an ce marra abu bajinatan habu duk wanda ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam afke bai san za su haɗu ba ne suka haɗu sai ya ji ruwa cikin rasa wa man khalil wa man khalil wa ma'rifatan ahabbu duk wanda kuma ya gamu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san za su haɗu zai je na san ha cikin zuciya aka ji a cikin zuciya kana son Allahu ألا إن مولاه أردناه فأحسن منه وخلقه ودفاعه أظهر منه دينه وأشاءه بليغ إذا استأثر اللسان أتاه لسان بقول الحج منطلق رد yace ala inna maulahu zai ce ku saurara inna maulahu lalle mai taimakon annabi Muhammad Allah kenan aradat sina'ahu ya nufi zaben manzon Allah Azala an riga an zaɓe shi, Allah ya riga ya zaɓe shi, ba za ka ba mu yake nema mu zaɓe shi ba. Har addu'a da ka jira muke mu yi manzo Allah ko salati ko mu roƙa masa alwasila wal fadila wa badrin sarrafila duk alkhairin kanmu zai koma Allah Duk alkhairin abinda duk muke roƙa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi kanmu abin zai koma. In ma ka ce Allahumma salli Allah ka yi salati in ma ka ce Allahumma barik Allah ka yi albarka in ma ka ce Allah Allahun marham Allah ka yi ka yi rahama duka abun kai zai komawa kai za a yi wa salatin da albarkan da rahaman da ai ya ishe ka ma'anan ce ka yi ɗaya ma goma za a maka to wa ya samu alkhairi sai ka samu alkhairi shine ma yake cewa zayyinu majalisakum bi salati alayya ku yace fa inna salatukum alayya nuru lakum yawm al-qiyamah kai na ga wannan hadisi yana cewa aljanna tana ƙara faɗi da salatin manzo na ga wani hadisi da yake cewa wato wanda yake kowa yawan mata a gidan aljanna shine wanda yake yawan yin salati ga annabi da haka mu yawaita salatin manzo alkhairi za mu samu mai yawa na yace yace Allah ya nufi zaben manzon Allah Allah ne tun azal din sa ya zaɓi manzan Allah. Saboda haka idan ka biyo kai ma sai a zaɓe ka. In ka bada baya kuma shi ke nan. Fa hasara minhu khalqahu wa tiba'ahu. Allah da ya zaɓi manzan Allah sai ya kyautata khalqahu halittarsa. Duk halitta ba wanda ya kai shi kyau. Maza Allah ya kyauta sallallahu alaihi wasallam. Wato dukkan annabawa sun fi sauran al'ummar su kyau. Duk annabin da za a aiko sai an zaɓi kyakkyawa sannan ake aikin wani duk ya fi al'umma su kyautai a aiko shi shi ne manzon an gani sai ya ce cikin su su hudu na rufe kyau shi ke na rufe ka rufe kyau wata ba abu kuma ya fi kowa kyan ɗabi'a azhara minhu dinahu wa asha'ahu kaga dazu ai cikin tarihin da muka yi su abu sufiyan fa su ne su da abu jahali da su yan uwansu haka ba su suka dinga azabtar da bilal din ba kun manta lokacin a makka aka dinga masa azaba kan yaji annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai na abubakar zai siye shi yana bakar fata amma saboda kyakkyawan ɗabi'a an yawata duniya ta dawo a tafin hannun mai gidansa ya dawo in ma ana son abun shi za a shirya shi da kayan. ga jajayen bu duka ga wani shi ne yanzu ne za a ci ana ba ba shi kaza Allah ka ba mu Allah sallallahu alaihi wasallam an ci lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wafati ni ce ce bari ka zama a wajen nan ba ma za Allah sai tafi can sai ya je zauna ya zauna ya jima ya jima ya jima ya ji shekaru bayan shekaru da yawa ya ce kai kai na jima ban je ziyarar manzan Allah barin je aiko da rabon za a yi kuka a madina da ya zo shi lokacin sallah yayi ba kowa dama ya san ya zo ba ya zo inda yake kiran sallah da ya kwalle kiran sallah aka ta fitowa saboda ke da gani manzan Allah da masallah ya aka ta fito aka ta fito to manzan Allah ne dawo manzan Allah ne dawo saboda ya tuna mu zamanin manzan Allah aka zo aka cika maza da mata ana ta kuka ana ta kuka na ta kuka kada ya tashi aka ji aka zo aka yi sallah aka yi kamar rana manzo Allah ka rasu saboda sun ji sautin da suka ji ba ba su ji ba wanda kuma suna jin wannan sautin ne a zamanin annabi sai aka ta zuwa daga gona kowa a je fatanya haka to manzo Allah ne ya dawo aka ta kuka sai zaki kuma bayan ya ziyara zaki dawo kuma sha la ta mu dace to shi na yace fa azhara minhu dinahu wa asha Allah fa azhara sai ya bayyana dinahu addinin Annabi Muhammad fa asha ya dade ta shi a ko ina sai ya hada shi a ko ina yace baligun yace manzon Allah mai fasaha yana da balaga sallallahu yana da fasaha zakka asal lisanu ata idan harshe ya gura gura manzon Allah sai biya da shi harshe ya ki faɗi la ilaha illallah a ga ya gura gura manzon Allah sai biya da shi sai faɗi kalmar shahada lisanun bi qawli al-haqq muntaliqur ratab sai manzo Allah yana da harshe wanda bi kaulin haƙi wajen faɗin gaskiya to mun tali kurrata danye ne shata danye ne shata wajen faɗin gaskiya in dai gaskiya ne to shi ke ita za a faɗi lahu fikti ya dil karki bil haqqi manzau walillahi indal amri yahzu masdau wa fi kulli kasbin da'u yatawakkau bayanul lahu fi an-nafsi wad-durri mawqi'u عليه تحل السلم أو توقظ الحرب yace lahu manzo manzo Allah yana da marika bil haqqi ta gaskiya fiktiya bil haqqi wajen jagorantar halitta walillahi idda al-amri yahzu mafzu wato wato inda al-amri yahzu mafzu mabza'un marazana inda al'amri ya hazu yayin da lamari ya tsananta lillahi ya tabbata ga Allah wa fi kulli kafin da'uhu yatawakkau a kowane irin lamari to maganin manzon Allah ake sauraro me yace yake na haka za a bayanun lahu fi nafi wasdurri mawqi'u yace bayan bayanin da ake sauraro fi nafi cikin abin da zai amfanar wasdurri ko kuma a cikin abin da zai cutar ya za a yi sai ce ga yadda za a yi sai aka wuce abu mawqi'u ma'auka ke yace alayhi tuhallu salmu aw tuqadul harbu yace alayhi a gare shi ne tuhallu salmu wato ake warware sulhi a yi sulhi sai a warware shi in an taɓa manzan Allah a yi sulhi da mutane to ba ra'ayi kaza ba ra'ayi kaza amma sun taɓa manzan Allah dole sai a warware sulhu aw tu qadul harbu ko kuma a kulla yaki an taɓa manzan Allah sai a taɓa kulla yaki kuma dole a ji a yaki yaƙi wancan mutane a kashe su ana ba bi wahayin layi ayya ina fatin ala kulli zai zafirin wa kulli iya fatin yace ana ba yace maza Allah ya ɗaukaka bi wahayin layi da wahayin da Allah yake masa ayya ina fatin haƙiƙanin ɗaukaka ala kulli zai zafirin wa kulli iya fatin akan dukkan ma'abocin wato a tsawa wa kulli iya fatin da duk wani boka wa kaifa yujara bil iktira'i khurafati shi mutane ba su da hankali su ce masa boka ne sallallahu alaihi wasallam su ce masa matsafi ne yace ta yaya ma za a misalta lamarin manzon Allah nan sallallahu alaihi wasallam bi iktira'i khurafatin da karerayin bokaye bayan shi bariyun kubutacce ne bi shakki sadri an tsaga kirjinsa an cire min kulli afatin duk wani aibi an cire shi sallallahu alaihi wasallam falalamamun saboda haka babu wani karamin laifi uza da ake dangantawa ilaihi zuwa ga manzon Allah wala zambu ba wani zunubi uza da ake dangantawa ilaihi zuwa gare shi Assalamu alaikum